تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وامينه على وحيه اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى اهل بيته واصحابه اجمعين بلا استثناء اما بعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فان من اتقى الله وقاه وارشده الى خير امور دينه ودنياه ثم راقبوا الله يا عباد الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه ثم اعلموا يا عباد الله إن دين الإسلام منة منحها الله تبارك وتعالى بها علينا والإسلام فضل من الله عز وجل وإكرامه وتفضله لنا بغير أن قد سألنا فعلينا أن نحمد الله فيا عباد الله وقد جعلنا الله تبارك وتعالى أمة وسطا وأفضل الأمم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وجعلنا وجعلنا خير أمة حيث قال رب العزة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون والإسلام هو دين الله الوحيد الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى دينا يوم الدين سواه قال رب العزة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقد أخرج الإمام البخاري كما أورده في صحيحه عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين واليهود والنصارى كمثل رجل استعجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك فاستعجر, فاستعجر الآخر فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرط فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما, ما عملنا فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين فيا لنا من فضل وسموي وسموي وشرف الذي شرفنا الله به فيا عباد الله علينا أن نشكر ربنا بكل شروط وضوابط الشكر الثلاث قلبا واعترافا وعملا قال رب العزة اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور أيها المسلمون يا عباد الله والله ثم والله إنا في نعمة الإيمان والإسلام ومما أكرمنا الله به في هذا الدين الحنيف أن جعل, أن جعل لنا مواسم متعددة لنيل الرحمة والأنس والوقار وأفضلها الزفور بالأجور وغايتها الفوز بالجنات الخلد منها يا عباد الله هدانا الله بهذا اليوم المبارك يوم الجمعة روى الإمام مسلم في صحيحه في باب حج في باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة وعن ربيع بن, الج... بن, الحيار... بن الحراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد كذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق ويا عباد الله وقد أورد الإمام البخاري في صحيحه عن أبي ذر الجفاري رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا قلت أبو ذر جعلني الله فداءك قال يا أبا ذر تعالى قال فمشيت فمشيت معه ساعة فقال إن المكثرين هم المكلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفه فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس ها هنا قال فأجلسني في كائن حوله حجارة فقال لي اجلس ها هنا حتى أرجع إليك قال فانطلق في حرة حتى لا أرى فلبس عني فأطال اللبث ثم إني سمعته وهو مقبل, مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى إلى آخر الحديث أيها المسلمون يا عباد الله هذا الاسم, هذا الاسم الجميل سمانا الله بها قبل بها سمانا الله به قبل أن نجيء هذه الدنيا في جميع كتب المنزلة قال ربنا في محكم تنزيله وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وقال ربنا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون ربنا لا تذق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام وحشرنا في زمرة نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ألا صلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بالاستثناء bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautatawa bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai wanda yake shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka aiko shi da addini na gaskiya ya zo ya bayyana wa mutane hanya madaidaiciya ba wanda yake kaucewa hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wanda yake halakakke ya Allah ka yi tsira da aminci gare shi da kuma iyalansa gaba ɗaya da kuma sahabbansa gaba ɗaya ba tare da ware kowane ɗaya daga ciki ba bayan haka ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai tsora shi akan tafarki madaidaici a duniya da kuma lahira baya da haka ku lura da Allahu tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a ɓoye domin ba abin da yake boyuwa ga Allah tabaraka wata'ala lalle yan uwa Allah tabaraka wata'ala ya mana falala ya mana ni'ima ka kasantuwar mu musulmai wato ni'ima ce babba kuma falala ce babba ku sani ya ku bayin Allah lalle musulunci kyauta ce ta Allah tabaraka wata'ala da yayi ta akan mu kuma falala ce tasa wacce ya bamu subhanahu wata'ala kuma karamci ne nasa gare mu ta yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mummune al'umma ta tsakiya ma'ana zaɓaɓɓiyar al'umma ya faɗa cikin wata aya ce kamar haka ne muka sanya ku kuka zamto ku ne al'umma madaidaiciya wato zaɓaɓɓiya don ku zamto ku ne masu shaida ga sauran mutane ko kuma sauran manzanni wato manzo ya zamto mai shaida a kanku idan an tashi alƙiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai ce da al'ummomi na turo muku manzo sai su su ce a'a manzannin ba su zo ba sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya tambayi manzanni cewa kun ji sun ce ba ku kai musu sako ba amma su waye shaidar ku sai su ce al'ummar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sauran al'ummomi su ce ya za a yi su da suka zo bayan mu kuma su shaida sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya tambayi mu wannan al'umma sai mu ba da shaida lallai annabawa sun isar menene hujjar shine Allahu tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cikin alkur'ani mai girma cewa babu abin da yake kan manzanni sai dai isarwa kuma sun isar Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya mu mune ainihin zababbiyar al'umma Allahu tabaraka wa ta'ala yace kun kasance ku ne zababbiyar al'umma da aka ciro ku daga sauran jama'a aikin ku kuna umarni da kyakkyawa kuma kuna hani daga mummuna kuna yin imani da Allahu tabaraka wa ta'ala su ma ahalar kitabin yahudu da nasara wato su kiristoci da masu bin addinin yahudu da sun yi imani da hakan ya zamto shi ne mafi alkhairi a gare su sai allah tabaraka wata'ala ce daga cikinsu akwai wanda suke musulunta amma da yawa daga cikinsu fasikai ne wa ma'ana wato arna ne musulunci shine addini guda ɗaya tilo wanda allah tabaraka wata'ala yake karɓa gobe alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk wanda ya wani addini wanda yake ba musulunci ba, to Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karɓa masa ba gobe alƙiyama. Zai waye gari gobe alƙiyama yana daga cikin masu hasara. Imamul Bukhari ya fitar a cikin sahihunsa daga Abi Burda, daga Abi Musa, daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kwatankwacin musulmai da kuma Yahudawa da Nasara kamar mutum ne ya bada kwadago ya bada aiki sai ya samu wasu mutane sai ya ce zan ba ku naira kaza ko zan ba ku lada kaza mun wannan aikin daga nan zuwa faduwar rana idan rana ta faɗi shi kenan kawai zan ba ku wannan kuɗin yahudu suka kama aiki sai da suka kai zuwa ga ainihin wato sallar la'asar sai suka ce mun bar maka wato ladan da zaka ba mu kuɗin da zaka ba mu mun bar maka mu ba za mu iya wannan aiki ba suka tafi sai nasara suka zo sai ya gaya musu cewa idan kuka ƙarasa zuwa faɗuwar rana to abin da ne alkawari zan bayar tun daga farkon yini har faɗo rana zan ba ku shi gaba ɗaya ba tare da ragewa komai ba nasara suka kama wato kiristoci suka kama wannan aiki sai da bayan la'asar ta yi sai suke cewa mun gaji mun haƙura da abin da za ka bamu annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa to sai na uku suka zo wanda wannan na ukun su ne mu al'ummar manzo muhammad sallallahu alaihi wasallam wato musulmai sai suka kama aikin daga bayan la'asar zuwa faɗuwar rana sai wannan wanda ya ba da aiki ɗin ya ɗauki ladan kacokan ya ba su annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to wannan shine kwatankwacin musulmai wannan al'umma ta uku ɗin ma'ana aikin wannan al'umma aiki ne gashi kaɗan amma sai tsaban lada ma'ana su ne za su samu ladan da Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya su gidan aljanna idan muka duba wannan ya ku ƴan uwa lalle musulunci falala ce kyauta ce ta Allah tabaraka wa ta'ala musulunci kyautar Allah ce akan mu wannan falala ce wannan girma ne wato karamci ne da kuma daraja da Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu ya ku bayin Allah mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da dukkanin sharɗan godiya guda uku nan wato mu rika jin daɗi a cikin zukatanmu cewa lalle mu fa musulmai ne Allah ta'ala ya mana falala na biyu shine mu rika faɗa da baki mu rika jin daɗi alhamdulillah da Allah ta'ala ya sanya mu musulmai ne na uku kuma shine mu rika yin aiki domin duk godiya tana ɗauke da sharaɗa ne guda uku furtawa da baki jin daɗi a zuci da kuma yin aiki domin nuna godiya ɗin allahu tabaraka wata'ala ya ce ku yi aiki ya ku jama'ar annabi dauda alaihi salam a matsayin godiya ga allahu tabaraka wa ta'ala ‘yan kaɗan ne daga cikin bayina suke gode min in ji allahu tabaraka wa ta'ala ya ku musulmai ya ku bayin allah wallahi tallahi lalle muna cikin ni'ima muna cikin ni'imar imani da kuma ni'ima ta musulunci idan ka kalli waɗanda suke ba musulmai ba za ka ga lalle Allahu tabaraka wa ta'ala ya maka falala nesa ƙwarai daga sai fiye da su za ka ga rashin nutsuwar wanda yake ba musulmi ba da wanda yake musulmi ba ma iri ɗaya ba ne fahimtarsu da haƙurinsu da kuma hangen nesansu ma ba iri ɗaya ba ne haske da Allahu tabaraka wa ta'ala yake sanyawa nadratun na'im da yake faɗa za a bambanta wato ‘yan aljanna da ‘yan wuta gobe alkiyama tun daga duniya duk wani mumini za ga akwai nadaratul na'im nadaratul islam nadaratul iman a cikin fuskarsa daga zarar kaga musulmi za ga ya sha banban da wanda yake ba musulmi ba ya ku bayin Allah Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya mana wato wasu lokuta na samun lada a matsayin falala don mu sake samun nutsuwa kuma a matsayin falala don mu samu lada mafi ƙololuwa kuma shine domin ya bamu aljannarsa wacce take ana dawama a ciki ya ku bayin Allah daga cikin waɗannan lokuta da Allah ta'ala ya sanya mana su a matsayin kaka'a ta samun alkhairi ta samun lada akwai wannan yini ne wato yinin juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito da gare shi yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya batar da ainihin wato al'ummomin da suka zo kafin mu yahudu da nasara dukkaninsu ba a datar da su ga ainihin ranar juma'a ba ya zamto su yahudawa yininsu shi ne wato yinin asabar su kuma nasara ranar lahadi sai allahu tabaraka wa ta'ala ya zo da mu mu ne a bayansu amma sai ya nusar da mu ya ɗora mu wato a ainihin yinin juma'a ku duba irin abin da yake faruwa duk sati sai ka ga wani kun yi sati ba kwaɗu ba amma ranar juma'a kuna haɗuwa sai ka ji duk lokacin da ka yi sallar juma'a sai ka ji wato wani irin shauƙi da wato wata irin wata irin nutsuwa da kuma jin daɗi a cikin zuciyarka da kuma wani haske ko da baka da ko naira ɗaya kuwa za ka ji wato wata annashuwa da wani sauƙi da kuma jin daɗi a cikin ƙirjinka a cikin zuciyarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala sai ya zo da mu ya nusar da mu mu ne a baya amma ya ba mu ranar juma'a ya ce haka za mu zamto gobe alƙiyama gashi mu ne na ƙarshe a duniya amma mu ne na farko a yinin alƙiyama mu za a fara yau hisabi gobe alkiyama a gama da mu tukunna mu tafi gidan aljanna insha Allah su kuma sauran sannan a koma yi musu bincike to wannan kawai falala ce ta addinin musulunci ya ku bayin Allah imam muslim ya kawo a cikin littafinsa na sahihul bukhari hadisi da aka samu daga abu dharr al-ghifari Allah ƙara masa da yake cewa wata rana na fito da daddare inji abu dharr sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan dare din yana tafiya shi shi kadai babu kowa tare da shi abu zar ya ce sai na tsammaci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayya so ne wani ya tafi tare da shi sai na rinka binsa amma ina ɓuya ƙarƙashin inuwar wato farin wata sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hango ni a cikin inuwa sai yake cewa wane ne wannan sai nake ce da shi abu zar ne sai yake cewa abu zar zo nan yace na tafi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da muka je wani guri sai ya ce da ni zauna a nan ka zauna a nan kada ka bar nan gurin ya ce da ya zaunar da ni sai ya tafi gurin wasu duwatsu wasu baƙaƙe haka gurin duka duwatsu ne baƙaƙe nima kuma inda ya bar ni duwatsu ne a kewayen inda nake can sai na gaban na ganin annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ji murya sai yana cewa wa in zana wa in saraqa wa in zana wa in saraqa yana cewa koda kuwa ya taɓa yin zina ko da kuwa ya taɓa yin sata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo abu zarri sai yake cewa ya rasulullah naji kana nana ta wata kalma cewa ko da ya taɓa yin zina ko da ya taɓa yin sata sai yace eh wato mala'ika jibril ne ya zo min sai yake ce da ni ya kai manzo muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya imani da Allah ya yarda da cewa kai manzon Allah ne zai shiga aljanna cikin wannan al'umma sai na ce da abu zar ya rasu ya wato sai na ce da mala'ika jibril in ji annabi sallallahu alaihi sallam to ko da kuma a ce a rayuwarsa ya taɓa yin sata ko kuma ya taɓa yin zina amma shi ma zai shiga aljanna ma'ana saboda girman laifin sata da kuma girman laifin zina sai yake cewa wato mala'ika jibril ko da ya taɓa yin zina ko da ya taɓa yin sata ya ce sai mala'ika jibril ya ce da ni e ko da ya taɓa yin sata ko da ya taɓa yin zina in dai bai shirka da Allah ba ya mutu akan musulunci zai shiga gidan aljanna ya ku ƴan uwa wannan falala ce mai girman gaske da Allahu tabaraka wa ta'ala yayi ta akan mu al'ummar musulmai sai Abu Hurairah sai Abu Dharr ya sake cewa ya Rasulullah yanzu koda mutum ya taɓa yin zina shi ma sake nanatawa koda mutum kuma ya wato ya taɓa yin sata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi eh koda ya taɓa yin zina koda ya taɓa yin sata kuma koda ma ya taɓa shan giya koda Abu Zarr bayya so sai ya shiga aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga Abu Zarr haka ya ku ƴan uwa wannan falala ce wannan kyauta ce Allahu tabaaraka wata'ala ya mana abinda yake kanmu wato shine mu gode wa Allahu tabaaraka wata'ala ta hanyar bautata masa shi kadai ya ku ƴan uwa musulmai wannan suna mai kyau wato cewa musulmi ko a ce da mu musulmai wannan kyakkyawan suna shine sunan da Allahu tabaaraka wata'ala ya sa mana shine sunan da ya ambace mu da shi kafin ma mu zo wannan duniya a cikin dukkanin littattafan da ya saukar daga sama Allahu tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani mai girma yake cewa wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadihi ku yi jihadi domin Allah haƙiƙanin yin ƙoƙari domin sa Allahu tabaraka wa ta'ala yace huwa tabakum wama ja'ala alaykum fi dini min haraj shine wanda ya zabe ku bai sanya muku tsanani wato a cikin addini ba bai sa muku abin da zai zamto ba za ku iya ba duk abin da Allah ta'ala ya ce ku yi a cikin musulunci ya san za ku iya ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan kuma shine millata abikum ibrahim wato shine addinin babanku annabi ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya sa muku suna da suna musulmai min qablu wato tun cikin tun kafin yanzu cikin alkur'ani wato cikin attaura cikin injila cikin sufi ibrahima wa musa tintini tinima allahu tabaraka wa ta'ala ya ba da labarin zuwanku kuma sunanku musulmai sai allah ta'ala ya ce wafi haza hakanan a cikin wannan shi alkur'ani ma sunanku musulmai ya ku yan uwa allahu tabaraka wa ta'ala ya ba mu suna mai kyau na cewa mu musulmai tun kafin mu zo duniya duk littafin da ya saukar daga sama sai da ya faɗi cewa sunanmu mu za mu zo mu ne na ƙarshe kuma sunanmu musulmai wannan falala ce Allahu tabaraka wa ta'ala ya mana Allahu tabaraka wa ta'ala ya rarrabe tsakanin musulmai da waɗanda suke ba musulmai ba yace afana ja'alul muslimina kal mujrimin yanzu zamu sanya musulmai ne kamar wanda suke mujrimai kamar wanda suke wato mushrikai wanda suke kafirai ba zai taba zamtowa tsakanin musulmi da wanda yake ba musulmi ba ka samu wato daidai wa daida ba ba zai taba yiwa ba duk inda musulmi yake sai ka samu akwai wata halayya wacce take bata rabuwa da shi a duk inda yake idan ka samu mutum ana cewa ba mutumin kirki bane to duk da haka in dai musulmi ne sai ka samu yana da wani hali wanda wannan halin kuma ya taba zuwa cikin hadisi ana iya shiga aljanna da shi wataƙila kaje an ce shi kan akwai kaza sai dai amma akwai haƙuri shi kan akwai kaza amma akwai kyauta shi kan akwai kaza amma akwai sada da zumunci shi kan akwai kaza amma akwai tausayi shi kan akwai kaza amma akwai kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato yinin alkiyama idan an zo wanda aka ba su da yawa a nan duniya masu dukiya su za a ba su lada ɗan kaɗan gobe alkiyama a cikin wancan hadisi sai abu zarri ya ce ya rasulallah ma'ana su ne za a ba su lada ɗan kaɗan kenan sai ya ce e sai dai wanda ya ɗauki dukiyar ya yi ɓangaren dama da ita ya yi ɓangaren hagu da ita ya raba baya ya kuma raba gaba ya raba ta ko'ina wato yake yawan kyauta da sadaka da kuma alheri to irin waɗannan za a an ba su duniya wato an ba su dukiya a duniya kuma gobe da kiyama ma za a ba su lada amma waɗanda kuma aka ba su dukiya ba sa yin ƙoƙarin aikin addini ba sa taimakawa ƴan uwansu da ita to wannan ko shakka babu gobe da kiyama su ne masu ƙarancin lada kuma su ne a cikin gida makunkunci Allah ta'ala ka kare mu Allahu tabaraka wa ta'ala yace yanzu za mu sanya musulmi kamar mujurmai me yasa ne bakwa yin hukunci ku da ku da kanku malakum kaifa tahkumun me yasa ba za ku iya hukunci da kanku kaga cewar ba ɗaya yake da ainihin musulmi da wanda yake ba musulmi ba sai Allah ta'ala ya ce amlakum kitabun fihi tadrusun ko akwai wani littafin da kuke karantawa ne wanda yake ba alqur'ani ba cikin alqur'ani dai Allah tabaaraka wa ta'ala ya rarrabe tsakanin musulmi da wanda yake ba musulmi ba ya ubangiji kada ka karkatar da zakatanmu bayan ka shirye da zakatanmu ya ubangiji ka ba mu rahama daga gare ka ya Allah kai ne mai yawan kyauta kuma ya Allah kai ne mai anashin amsar tuban bayinka ya ubangiji ka sanya mu mu rayu rayuwa ta musulunci Allah ka rayar da mu akan addinin musulunci ka karɓi rayuwar mu ka kashe mu akan addinin musulunci ya Allah ka tasar da mu a cikin zugar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku bayin Allah ku yi salati ku nemi aminci ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce ku da haka a cikin littafinsa ya ce lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kone suka yi imani ku yi salati gare shi ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad ya ubangiji muna tawassuli da kyawun ayyukan mu ka ƙara wannan ƙasa ta mu albarka ya ubangiji ka ƙara wannan gari albarka ya ubangiji ka ƙara kawo zaman lafiya a wannan gari da kuma ci gaba ya ubangiji duk fitintunu da rashin tsaro da halin kaka na kai da ake ciki ya ubangiji ka magance mana ya ubangiji kowa da matsalolinsa kai ka sani mu bayinka ne ba abin da yake koyuwa gare ka namu ya ubangiji ka biya mana bukatunmu dukka na alkhairi ya ubangiji matsalolinmu gabaki ɗaya Allah ta'ala ka magance mana duka wanda suke kokari wajen wato taimakon addini taimakon ƴan uwa musulmai Allah tabaraka wa ta'ala ka san su ka jibunci al'amuransu a duniya a lahira kuma ka saka musu da gidan aljanna ya ubangiji ka mana albarka ka yi wa zuriyar albarka ya ubangiji ka sami kyakkyawan ƙarshe qumu ila salatikum yarhamukumullah